fita ala mahallihi fi tis'atin udda wila shi nan ya yada fin ya dubi lafazi bi mihiyafin bi ya dubi lafazin mihiyafin din majruri ne ko da yake a mahalli mansubi ne to ya dubi lafazin inda ya dubi mahallin sai ya ce wala jubba'a akaha muribbin akaha af'alu ne shi fa'ila fa'ila sunan fa'ilinta yana zuwa da awon af'alu? yana zuwa kamar bayira fahuwa a biyar ko sauyi da fahuwa a suwadu ko haka wannan ma kahiya fahuwa a kaya amma me shahidinsa alaniya ina shahidi yake akan wannan alaniya من الثلاث الذي فؤلا ومنه سيغا وقد يكون أفعلا ومشبهين وازن فعلا بوزنه كشجن ajila wa sha'azi wal ashnabi shine shahidin ko wal ashnabil jazlani summa takat ashnabi wala jubain akaha muribbin shida mun ya zo bisa kiyasi ko muribbin din bi irsihi yudali'u daga dala a yudali'u daga ruba'i ne gashi an yi harafin murari an cin daman ramma abin da yake kuma daga shi sai karshe an masa kasara tunda bai fara da ta ba bai fara da ta ta daɗe ba fi amrihi fi amrihi wannan fi ɗin kuwa ta zo asalin ma'anata ne lizar fayin wa fi wazaman waka wannan yudali'u ha fi sha'anihi ta zo don wata ma'ana a cikin wannan ma'anonin ala ala sha'anihi ala sha'anihi me yasa kenan aka amfani da fi a maimakon ita ala din bayan nan fa ba wata ma'ana amfani da fi din bai kara ma'ana ba ya nuna cewa in ya tashi faɗa mata ma sai kamar ya ɗauke ta duk cikin lamarin ya kewaya da ita ta gani ta faɗa kaga in kace ala kawai ya nuna cewa koda daga nesa dai nuna mata ta hanga ala ne wannan amma fi kamar sai ya shiga da ita ko ina ya nuna ƙarin ko akwai ƙarin ma'ana ko fi shanihi kaifa ya fa'alu wala jubbain aka ha muribbin bi irfihi yudali'u ha mahallin ta menene yudali'u ha jumlar nan tana da mahalli ko ba ta da shi in tana da mahalli me to a mahallin nasuba alhali yana tsinka da ita a cikin duk lamarinsa to jumla kai fa fa'alu fa kai fa fa'alu ya za a yi lijirabin daidai wasa sannan ya mai mahallinsa kuma kai fa ya fa'alu in aka ce a lirabin iyaka nan kawai ya za a ce to a shi kenan kuma ba ta da mahalli ita ta yi faɗin suna ne eh saboda to ina mulaba ina mubtada a yi halin ne kaifa ai hali hali ta fi zuwa a matsayin hali tambaya ne ai daga hali kaifa ya fa'alu ba wai mafulin ya fa'alu din ne ba ya fa'alu zalika shana kaifa ya fa'alu zalika shana a ya cewa shi mafulin ya fa'alu din mahazufi ne shi da ya koba kai sha'ani hidin kaifa ya fa'alu zalika shana shi yasa kaifa din fi mahalli nasbin على الحالية يفعل فعل مرار مرفوع بالرمى الظاهرة وفاعله ضمير مستتر جواز wal jumlatu kaifa yafalu
في محل النسب في تعريف
hanya mal ibrahim mafuli ce kaifa yaf'alu yudali'uha fi sha'nihi kaifa yaf'alu kaifa yaf'alu me mahallinta in kana da mahallin wanne nasba akan me mafolin yudali uhadin ne a ɗinsa haɗin ba mafulin sanin ba ne lala yana mafita daga mafulai biyu gargari ka ce dala'atul kitaba ko dala'atu hazal kitab wajadtu ma fihi nasha iyaka kenan magana ta cika mafulinsa ɗaya ne yudalihu ha ha mafuli ya gama eh wanne kaifa yaf'alu ba rabi saboda mufassira ce haka yake ta fassara yi ɗali'u hadin ne a yi mufassira ce a yi tambayar da yake mata ya zan yi shine ya tsinka da ita lamarin nasa komai zai yi sai ya je ya tambaya so wannan baitin kenan kokata ya tafi kowa zai more biyan bi irfihi mafa'ilu sai ya sa duk wa'annan tabila in banda ta arura duk sun samu kubuta lafiya yudali an samu kabar ko wahafi sha'a ta kubuta nihi kai ta kubuta ita mako ta ya fa'alu ita ma da makabura ce sun samu kubuta ko to sai mu mai ta baitin ko amma anonin ba wanne ne kenan ta zo da ma'ana ta farko ta asali kenan ko ta zo da ma'ana ta asali to alhamdulillah Allah ba mu fahimta dawo da ita don cin abincin dare yau a ci sawa mahu wanne alamun tsaye da unnafu ba dai sirri ne dai a itace ne da ake misali da shi wajen mikewa ba wajen mikewa wala harikin haikin ka anna fu'adahu ya zallu bihil muka ya alu wa yasfulu wala harikin haikin ka anna fu'adahu ya zallu bihil muka ya alu wa yasfulu ولا هرق هيك كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل ولا هرق هيك كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل wala harikin ya ce hakanan ni ba razananne ne ba haikin ɗimatacce ba ɗimatacce ba ne ni ba a razana nake ba ban ga abin da zai razana ni ba ban ga kuma abin da zai ɗimata ni ba ka anna fu'ada wanda zai razana ya ɗimauce ya zamo kamar zuciyarsa ya zallu bi hilmuka'u tsatsewala tana zamowa ya alu tana ƙasa wa yasfalu tana sama tana ƙasa da shi wanda wato zuciyarsa ya ji gabansa na faduwa kamar an yi kasa da shi kamar an wurgo shi daga sama ya yi kasa ko an yi sama da shi to ni ba haka nake ba da abin da zai samu nanan kam sai dai in kalla sai dai in kalla amma ba wai razana ba wala harikin ni ba razananne ne ba haikin imatacce ka anna fu'adahu kai wanda yake kamar zuciyarsa kai ka ce zuciyarsa ya zallu bi helmuka wala na zamowa da shi ya alu na tana yin sama wa ya tana yin ƙasa kuma ba abin da zai faru inji na na razana ko na tsorata a balle a ndi mauci to wala harikin adafi ne dai akan wancan ko wala harikin haikin asalin haikin wato sifa ce ko suna ne na jimina saboda jimina a tsuntsaye ko a masu rai ma ana misali da ita wajen sauran ɗimaucewa akwai sauran ɗi- akwai saurin ɗimacewa a gare ta ka anna fu'adahu wanda yake kamar zuciyarsa wannan ra ya zallu bihil mukka'u tsatsewa la tana zamowa da shi ya alu tana yin sama wa yasfalu ta yi ƙasa kuma Um, ni ba mai faɗaɗɗen gaba ba ne ba wanda yake gabansa yake faɗuwa ba ne harikin da haikin dai duk sunaye ne ko fu'adu shi ma dai suna ne fu'adu zuciya tana da suna kamar guda nawa bayan fu'adu akwai kallo akwai kalbu akwai me kuma akwai akwai nafsu kuma me akwai lamiru
akwai me kuma
jana Hmm?
jana janan haka ne sai wanne kuma
musuwa
wannan ba tsufa ba ce to daga ana rafawa ana cewa soyi da ikalbi to sai wanne kuma sun kai arba'in wanda aka faɗa ko sunan bai kai arba'in ba wala harkin haikin ka an na fu'adahu ya zallu zalla ya zallu babin wani babi ne zalla ya zallu wani babi ne Mm? anya zalla ya zallu wani babi ne Mm? babin fariha ne babin fariha ne ya faro zalila ne asalinsa ya zilalu shi yasa ake cewa zaliltu gashi ibrahim kais yana cewa zaliltu rida'i ko fokar asiya ka- ka'idan a uddul hasa matan kari a barati zaliltu rida'i fokar asiya ka'idan a uddul hasa matan kari a barati zalla asalinsa zalila ne aka yi idigami ya koma zalla irin wayannan filan da suke daga wannan babin sun za a samu kamar nawa da wani abu akwai allah Allah
ya allah
Allah akwai ko Allah ya allo ya
eh ainihi anya kuwa alila Allah Mm. ne fa'ala ce karara ya malla akwai mallaye mallo akwai wanne kuma akwai azza ya azzu akwai wanda yake azza ya azzu ko wa ma ka azzat alai na lahalu ai sa'ubat fa ta hamurari ahu in kunta ni hirira akwai arra arra ya aro hazza na zaira a yahuzzu ake cewa Eh, akwai azza ya izu akwai azza ya uzu sula yana akwai wanne dabba ya dabbu haka ne ana cewa akwai dabba ana cewa dabiba ko dabba ya dabbu akwai habba ya ji mura'afan ka habba ai hatar ko me izinin rasin ya kawo masa fasali guda ko farkon fasalin ya ji mura'afan fa'ila takan zo mura'afa ka habba ai hatar akwai wadda ya waddu ko waje da ce asali wadda ya waddu lawannahum ya waddu lawannahum wa in yati lahazabu ya waddu lawannahum badu na fila arade to ya zallu bihil mukka'u ya alu shi wannan daga babin ala ne ko ala ya alu na kiswawi ne ko shi yasa daman ya zo bisa kiyasi ko shi ma wancan zalla ya zo bisa kiyasi tunda kiyasin fa'ila dai ya zama murari inta ya fa'alu shi ma wannan ya ala ala ya alu ya yi daidai tunda alawa ne asali na ki suwawi ne ya me lamiya ya faɗi wa'annan guda biyu da ita fa'ila cewa murari inta ya zo ya falu da kuma fa'ala na ki sa murari inta ya ɗan dai wawiya ce na ki suwawi murari in ya zo bisa ya falu ya ya faɗe su Mhm, waftaha mauri alkasari fil mabni min fa'ila shine ko to shi fa na biyan Mhm. to wannan ana maganar wanda yake zuwa bisa ya filu ne ko auka ta ka zan mura afo Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. أو أو لما يجاء به مرموم عين وهذا الحكم قد بزل شين عند يفداكو يعلو ويسفل سفل يسفل ياسا يسفل أكوي سفل يسفل akwai safala ya sfulu akwai safila ya sfulu akwai saf- eh, safala ya sfulu akwai ma kuma safula ya sfulu ko akwai safula ya sfulu akwai safala ya sfulu akwai kuma safila ya sfulu shi dai safula ya sfulu wato na kaskanci ne ba wai na kasa ba amma safala ya sfulu ko safila ya sfulu na ƙasa ne yayo ƙasa ba wai na ma'ana ba ma'ana na hissi ne shi wanda ake cewa safala yasfulu ko safila yasfulu duk hissi ne amma safula shi wanda yana nuna ɗabi'a ne ko tada ko hali safula yasfulu kamar sharufa min babu sharufa ya shurufu ko na zufa ya zufu safula yasfulu wannan baitin ya lirabin sai yake wala harikin La- wallamu linnafi nafiya ce harikin fa marufin mi- ko a ala mihiyafin walastu bi mihiyafin ko Aha, sai mai wala harikin haikin shi ma dai madufi ne aka yi mai aka shafi harafin hadafin ko Aha. akan shafe wawi wani lokacin ita kadai wani lokacin tare da ma abin da ta yi adafin ko walwawu katto zafu ma amma kad adafat walfawo izla lafsa wa hayan faradat bi arfi amilin muzalin karbaki ma'amuluhu daf'al li wahamin nuttuki akan shafe ita wawi ko ita kadai ina musa ina shahidi banda wannan wannan ma ya isa shahidi akan shafe wawi to amma ina wani shahidin akwai shahidi da malaman nahu suke kawo musamman irin sai ibnu malik masu cewa a kafa hujja ma da hadisi da babin nahau Mhm, tasaddaka rajulu min dinarihi min dirhamihi min sa'iburihi min sa'isha'irihi wa min wa wa min wa min duk akwai wawi aka shafi wala rikin haikin ka'anna fu'adahu wannan jumla ka'anna fu'adahu din wata iri ce ko me matsayinta tana da mahalli ko ba ta da mahalli ka'anna fu'adahu ya zallu bihil muka'u ya alu wa yasfulu mahallin saboda hmm? na ati ce ta cika sharuɗan a yi na ati da ita za ta yi ta zamo na atin ta yi kuma ta zamo me ko fuska ɗaya fuska ɗaya ce sai dai ta zama na ati kawai Hmm? sai dai ta zama na ati ka an Eh? za ta iya zama wa hali ko to za ta iya zama wa na atin sai dai hali me yana ta zama na ati abu nawa ne ta iya zo hali amma ba zai zo na ati ba abu nawa ne kuma ya iya zuwa na ati amma ba zai zo hali ba a ina ne kuma hali in an ga dama a iya mai da shi na ati ko na ati a iya mai da shi hali sai dai a ce na ati ne akwai wanda kuma ba za ta iya zama na atin ba sai dai hali akwai kuma wanda yake zai iya eh ba ma jola wadda take ihtimali ba misali in kace ja'a rajulun rakibu da kuma in kace ja'a rajulun rakiban me bambanci ja'a rajulun rakibu da kuma ja'a rajulu rakiban me bambanci eh a wai to dangane da ma'ana yanzu duk inda kake ja'ar rajulu ja'ar rajulun rakibu ba zai yi baka iya cewa ja'ar rajulun rakiba koko zai yi koko akwai inda zai yi akwai inda ba zai yi ba me zai me ya hana yi wasa
ja'ar rajulun rakibu sannan kuma ja'ar rajulun rakiban eh
hali ba sani ba wanda ake gaya ba sani ba ba san ba san a yi ruwa mhm.
amma a wancan an ake faɗa musu to kamar dai hanyar kenan amma dai ba baka ƙara sabon Hmm? yanzu misali kamar kuna tafiya sai kuka haɗu da mutum biyu ɗaya yana tafiya da kafarsa ɗaya kuma yana kan wani abu sai daga baya kake so ka faɗa wani daga cikin wayanda kuke tafiyar da cewa ja'ar rajulu kana nufin ɗaya daga cikin wayannan yanzu shi idan wanda yake akan wani abu ne ya zo ka iya cewa ja'ar rajulun rakiban ko ko sai dai ka ce ja'ar rajulun rakibu saboda a sannan saboda a sannan me a sannan sifar ita ce za ta ayyana wa ake nufi ita sifa tana zuwa don ma'anoni daban-daban ko walwasfu eh, wal mhm, mhm, mhm. Eh, shi yasa kaga inda yake ta zo litta'ayini ba dama a mai da ita hali saboda in an maida ita hali zai zama to an bar ayyanawa kenan inda kwa ke bukatar ayyanawa to ai amma idan ta zo don madahu ne in ta zo don madahu ne ai wannan a iya maida ita hali ko a iya maida sufar hali inda mun sufar an kawo ta ne don zara ayyabo a iya maida ita hali illa iyaka ma'anar za ta dan sauya kaɗan amma dai ba wai ma'ana an ruguza ta ba ba wai an ruguza ma'anar gaba ɗaya ba ta ɗan dai sauya kaɗan kusan a gaba ɗayanta za a ce tana nan sai dai ɗan wani waje ne dai haka za a ce ta sauya to sai wanne ya zallu bihil mukau ka'an eh? Eh? ka'an na furadahu hali ne hali ne alhali kai ka ce zuciyarsa ba wai ana sifanta shi da cewa a'a ana nuna halin ma da yake kai ne Eh, ana nuna halin da yake kai ne saboda zaman koda ma ba a kawo ba siffar ayya ayyana shi yasa tsaya kawo siffa a nan ayi an ƙara tsawaita magana ba dalili halin ya fi ya hali a to ai an koda cewa eh, shi daga harikin din ne yake ai an sifanta tunda an an yi tasisin ta ai zai iya zamowa eh, kuma ta yi a ce ai daga fa'ilin ne na harikin tunda harikin zai rafa an ce fa'ilinsa ko tunda suf mecece sufa mushabbaha ce ko kaga za ta rafa an ce akwai lamiri wanda yake mustatiri a ciki wanda shi ne fa'ilin to kuma halin daga gare shi ne ma Mhm, daga wannan lamirin ne ba wai daga ainihin lafazin harikin ba ko kuma koda daga lafazin harikin ne ai tunda an ah, kawo wannan haikin din bayansa sai ta yi a kawo halin daga gare shi tunda an ta hasisinsa to ya zallu fa me matsayin ita wannan jumla ya zallu bihil mukau labarin shi yasa a mahallin me take a mahallin rafa take jumlolin da suke a mahallin rafa guda nawa ne bakwai kawai Hmm? guda nawa ne mahallin rafa guda tara ne guda nawa ne aka samu ittifaki guda shida guda uku ko akwai sabani akwai guda guda uku guda uku wanda aka samu sabani to ita wannan tana cikin wa'anda yake an yi ittifaki cewa a mahallin rafa suke saboda labarin ka anna ne ita jumla inda ta zo labari tana da mahalli sai dai kuma labarin ta yi labarin mubtada ne ko awwalu hallazi lati taji'u habara farafuha fi babi inna qad ara wal mubtada ka inna rabbi yakzifu bil haqqi wan nasru atana yazhabu wa nasbuha fi babi kana wa asa nahawu asa yaqbalu rabbi man asa ko yazallu bihil muka'u ya'alu ga wata jumlar ita ma ko jumla ce wannan ya'alu jumla ce tana da mahalli ko babu a mahallin me take saboda to hali ne ko labari daga me ita zalla me ce ce ma'anarta kenan wata iri ce to inda yan roka da ce ko za ta bukaci suna da labari to labari ne ita zalla ba ta zuwa cikakkiya kamar wancan fa'il irabin sa zaliltu rida'i fawqa ra'siya qa'idan a'uddu lahasa matan kari abarati zaliltu rida'i fawqa ra'siya qa'idan a'uddu lahasa matan kari abarati to zaliltu fu'adi ya rida'i fawqa ra'siya dan mace ta baita ibrahim gaisin ita kana ko zalla ba a iya kawo hali ya tsaya matsayin labarinsu ko ana iyawa akwai inda hali yakan zo ya tsaya matsayin labarinsu ya toshe matosan labarin kamar ina ina a to yanzu an ce halin ne mun koma don duban ma'ana me dalilin za mu ce halin mu kyale shi cewa a matsayin labarin ma me ya bambanci tsakanin a ce labari ne da kuma a ce hali ne dangane da ma'ana a wai dangane da ma'ana a ma'ana duk ɗaya ne da an ce hali da an ce labari ko akwai bambanci koyaushe mai lirabi yadda ibn hisham yake faɗa ya fara dubo ma'ana fa kafin ya ce zai zartar da lirabinsa koyaushe mai lirabi ya fara dubo ma'ana da iri nawa ce e wato ta zo cikakkiya fa'ilinta muka uku yalu ya zama halinsa don ko an ce na kisa ce kaga yalu zai zamo shine labari ko to amma wai dangane da ma'ana ina ma'anar take in an ce mace ya ma'anar take ya ma'anar take
halin tana kaza daga tana sama da a to ai ka kawo hali kuma kaga ka nuna cikakkiya ce kenan tunda an ce halin yana ya nuna waccan magana ta cika ana so kuma a faɗi halin to a ce tamma ce kenan ta fi ma'ana tamma ce ta fi ma'ana haka ne malam ibrahim a bat ma'anar za ta zama ya zallu bi hilmu ka ya alu eh waye to a wato eh ba an ce bata fidin ba kafin a ce bata fidin ba sai ka faɗi a naƙisar take tukuna eh gani ake kashe ɗari biyu ko ɗari biyar bai san an yi dubu a nuna masa dubin ya ce kai shi wannan ya sani ka a fasha da ita ya wayo a ga ka san waccan din kafin ka zartar da cewa a yi wannan din tashi nan a mahallin nasu ba yake ko in an ɗauka ma a labarin a mahallin nasu ba yake to amma dai ta wanne ne ma'ana lokacin ya tafi ko sai dai ko za mu sake komawa kan wannan ko gobe ko a gaba wajen dubo ma'ana ko yaushe dai wajen lirabi kafin a zartar da lirabi a fara dubo ma'ana to nan shi lirabi al'irab tabi'un lil ma'ana al'irab tabi'un lil ma'ana sai an fara dubo ma'ana ake zartar da lirabi wajen wanda suke masana hakika ba wai ma'ana ce take bin lirabin ba a lirabin ana yin sa ne dan a gyara ma'ana ba ana yin lirabin ne dan a gyara ma'anar ashe ma'anar yake bi kenan ba ba wai ma'ana ce take bin sa ba dan ka kawo abu dilliyan da lirabin sai fito ya zama bai ma'ana ba ba za a karba ba ba za a karba ba eh ai su larabawa suna amfani da tsuntsun ne a matsayin namiji shi yasa wannan sa alifi ai ba lalle ya zamo na tanisi ba inda ake cewa zai zama nuna ta sai in alifin ya zama na tanisi amma akwai inda yake alifi yakan zo ko da alifin mamdud ne ya zama ba wai ya zo don tanisi ba sai zama ba ya zo don tanisi ba akwai wanda yake da tanisin amma ba kowanne ne yake na tanisin ba da kowanne yanzu na ma'u ma'u shi ma ba ga alifin ba ma cewa kake na zalatil ma'u ba na zalal ma'u ko jafal ma'u ko shi ma akwai alifin to talifin dariyatin mutagazzilin ya ruhu waya gadu da hinan ya takahalu wala halifin dariyatin mutagazzilin ya ruhu waya gadu da hinan ya takahalu wala halifin dariyatin mutagazzilin ya ruhu waya gadu da hinan ya takahalu ولا هالف دارية متكزل يروه ويقدو داهنا يتكهل سمي قبادي yace ni ban zamo mutumin da yake ba shi da katabus ba ba mutum ba ne mara wanda yake bai da wata katabus sai a fita yin abu ko ana abu amma shi ya kasa komai yana zaune an bar shi a baya dariyatin malizimcin gida koyaushe shi yana gida mutagazzilin wanda yake gwanin zance da mata wato gwanin kwarkwasa ya ruhu yana maraice waya gadu yana safiya dahinan yana mai shafa mai a jikinsa ni ba wannan bane ya taka halu yana sa kwalle ni ba ma'abucin wannan bane wato manyan lamura nake dosa ba ba ƙananan lamura ba shine wala khalifin wato halifin mutumin da yake bai da wani katabus in an tashi abu sai a bar shi a baya shine wato daga halfu daga halfu sai a bar shi a baya ba baya iya zuwa da wani kokari dariyatin kuma tara ta mubalaga ce wato mai lizimta gida asali dariyu ne za a ce to amma aka sa dariyatu kamar yadda akan sa allamatu ko nasabatu allamatu waga ba wai tartar mata ne si bace ta mubalaga ce attarulil mubalaga mutagazzilin sunan fa'ili daga tagazzala ya zo bisa kiyasi kenan ko tunda ana cewa ya tagazzalu ya tagazzalu tagazzala ya tagazzalu ya tsarin shi fili yake wanda yake ya fara da ta wajen kawo sunan fa'ilinsa ko ba shi da bambanci da wanda yake ba da ta ya fara ba a wajen masdari ne kawai yake da bambanci a masdari an ce harafi na uku da wanda yake ya fara da alifi na daɗi sai harafin na uku ya zamo mai a masdari in dilagan ko da kisira amma sai aka ce wabtahu min fi'ili ne ta زيد أوله كو وكسره سابق حرف يقبل العلل كو amma dangane da sunan fa'ili fa ya aka ce kawo murari'i daga fi'ili da yake ya fara ta da bambanci da sauran ko babu ta gazzala ya ta gazzalu ta da haraja ya ta da haraju duk ɗaya ne ba wani bambanci idan misali wanda bai fara da ta ne ba fa kamar in dalaka yan daliko ka koyaushe wanda bai fara da ta ba harafin da yake daga shi sai karshe da kisira amma wanda yake ya fara da ta harafin da yake daga shi sai karshe yana zuwa da fata bai fada ba ne bari natil nurari aftati walahu zabi rubai mulakan bauta wa mutasilan wali gairil ya kasran ajiz bil ati min fa'ila aw ma tasaddara asli fihi aw ta za'idan ka ta zakka kaga wannan yana cikin wanda a iya fada da tako a iya da kasara a iya fara a iya wa harafin murari an sin kasarar ko wa hawa kan nukila filiya wa fi gairi ha in ulhika bi aba na hau kad wajila sai mai kuma wa fatu ma qabla ahiril murari min yalzamu in mari hikar huzila ziyadata ta'i awwalan wa in hasalat lahu fa ma qabla akhirib tahan yau ila kaga wannan za a ce ta gazzala ya ta gazzalu harafin da yake daga shi sai karshe sai zo da fata amma a sunan fa'ilin dai yana bin kiyasi in dai sunan fa'ili ne ya zo da kasara ko mutagazzilu kama ana wala harifin dariyatin mutagazzilin ya ruhu raha daga raha ya ruhu raha dinnan wato ajwab cewa wiya ko ya zo murari in bisa ya ruhu ya yi daidai ko akwai raha ya rihu ko babu sai dai a raha ya rihu sai dai daga raha babu raha ya rihu raha ko yaushe wawiya ce ko tana zuwa ya iya wannan dai wawiya ce amma ba inda take zuwa ya iya ya zamo kenan raha ya rihu raha ya ruhu shi wannan dai ajo kenan wawiyi ko ya ya faɗa a kansa a murari innan me ya faɗa a kai cewa ajuwa wawi daga babun nasara ne alamiya a wannan aifa ala ya filu ne ainihin yuja'u bihi wa hadha lahu qadru zilali ma yadullu ala faharin shine shahida ya ruhu waya gadu gada kuma nakis ne wawi shi ma dai shi ma dai zai zo daga baban nasara kenan ko nasara yansuru gada ya gado waya gado su wannan ya ruhu waya gado da'iman am dahinan ya takahalu ya za a yi li'irabin wannan wancan dai misra'in na farko a fi a sau yana da sauki ko ba wata jumla ba wani da adafi a kai ko wala khalifin dariyatin mutagazzilin ya ruhu waya gado dahinan ya takahalu ya za a yi lirabin wannan ya wa a to shi ya ruhu din ba shi tun da fili ne ai ya kamata a samu ma'amulinsa to fa'ili yake da shi ya ruhu yana da fa'ili ne koko yana da me eh Eh, suna yake da shi ko fa'ili suna yake da shi ya zama menene kenan nakisi ne kenan raha nakisa ce ko ko tamma raha fi'ili ne nakisi ko tammi nakisi ne wajen wasu malaman ko da Allah ba duka bane suka yi ittifaki watakila mai alfiya bai sa a ciki ba ko ko ya sa ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنسبه ككان سيدا عمر ككان اي اتو ككان مي كما ابيتي نبيو ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنسبه ككان سيدا عمر هذه الاربعه لشفي نفي او لنفي متبعه كو تو ونيني نتسكي اها a ciki ko ba gada sai dai asbaha da amsa ko ya kawo a ciki amma baitin bai zo ba kenan wa hazil arba'a to na tsakiyar shi ne na biyan ko ko a cikin yan uwan kana a to ya baitin yake kana muftadasman wal khabar sai wanne daga shi a shi ba sai ba fati amma ne ko fati na uku ne zalla bari ha fati hawan fakka wa hazil arba'a bai kawo su a ciki ba ko? daga da amma wasu malaman suna lissafa su a ciki shi yasa an ce yan uwan kare ne ya zama suna ne da su ba fa'ili ba ya ruhu wasmuhu wasmul fi'il ramirun mustatirun jawazan ko waya gadu to kuma kama a nan sai ya zama kenan babin me babin tanazu'i mun zo babin tanazu'i kenan tunda ya ruhu yana neman labari ya gadu ma yana neman labari to yanzu sai aka kawo dahinan labari to na wanne ne ne ruhu ne ko ne gado na wanne ne a ka'idar larabci na hau yadda suke faɗa ma'amuli ɗaya baya zamowa tsakanin amilai guda biyu yanzu to na wanne ne shi dahinan din ma'amulun wanne ne labarin wanne ne na ya gado na nabi ne da malaman basara suka zaba ko wasani aula inda ahalil basara wa tara aksan gairuhum za a asara ko menene shahidin da malamai sukan kawo akan cewa ai su ma mutanen basira magana su ko tana da madogara da suka ce ai gwamma a ba na karshen aiki me ya shahidin da malamai sukan kawo a wannan ai nahawun ne akwai shahidi da malamai suke kawo a nan wanda bai shafi nahawu ba cewa su da yawa dama ai akan samu abu wanda sai a karshe ya zo amma kuma a ce shi ne a haku da shugabanci ko shi ne a haku da waje duk da cewa a ƙarshe ya zo ko wane baiti ne akwai baiti ne ko malamai sukan kawo shi a wajen ya baitin yake wannan nabiya muhammadan khairul bari ya wa huwa ahirul mursali shi ne baitin ko da malamai sukan kawo a wajen ko wasani aula inda ahalil basara su aka shukku fi annan nabiya muhammadan khairul bari ya tuho a ahiru mursali su kuma malaman kufafa suka ce ai sai a ce na shi ya ruhu din ne tunda shi ya fara zuwa sai ma akwai shahidinsu da malamai sukan kawo ko me ya shahidinsu su kuma wata magana ce ta koyi bayan mutanen kufa kan manzilin kan manzilin fil'ari ya lafa hulfata wa haninuhu abadan li awwali manzili kan manzilin fil'ari ya lafa hulfata ya alafu hulfata wa haninuhu abadan li awwali manzili ina shahidin mutanen kofa ko tunda ya ruhu shi ya fara zuwa ya shi ne a haƙo shi ne a haƙo a dahinan din da wato ya zama suna labari ne na ɗaya daga cikinsu wajen malaman basara suka ce a ce na nabiyin ne ya fi dacewa ba cewa suka yi ba daidai ne a ce na farkon ba cewa dai suka yi na biyun a ce na na biyun ne ya fi dacewa mutanen kufa ko suka ce a ce na na farkon ne ya fi dacewa a tanazu'i kenan ko